حق قدره وامتداله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يتصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allah yana cewa ba mu aiko ba min qablika gabanka illa rijalan sai dai mazaje nuhi ilayhim wanda muke masa wahayi ba a taba yi ko wani annabi wanda ba mutum ba kamar yadda suke cewa inda annabi muhammadu annabi ne mai hana ba za a haɗo shi da mala'iku suna tafiya bayansa ba ko a aiko mala'iku Allah na ce to aiko ba mala'iku ba ne ba ku iya ganin mala'iku kuma tun da muke aiko annabawa ba mu taba aiko wanda ba mutum ba la mala'ikatan ba mala'iku muke aikowa ba mutane irin jinsin mutanen fasalo ahalar zikiri ku tambayi ahalar zikiri wato albuna mai masana bin taurati wal injili waɗanda Allah ya ba su a taura da linjila mutanen annabi Musa kenan da mutanen annabi Isa wanda aka ba su wani annabi da bai ku tambaye su an taba aiko wani annabi wanda ba mutum ba in kuntum la ta'lamuna zalika idan kun kasance ku mutanen maka ba ku san haka ba fa innahum ya'lamuna su sun san shi wa antum ila tadrikihim aghlab min tadrikil mu'minina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kun fita gas kun kusa kun fi kusa da gargata su fiye da gargatawan mu'minai da suke ga annabi muhammadu bil bayyinati da hujjoji muta'alliqun bima zuzin ay arsalnahum bil bayyinati mu aiko annabawa nan gaba da hujjoji alwaya da bayyananniya wa zubur da litafai alkutub wa anzalna ilayka dhikra kai kuma annabi mun saukan maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don ka bayyana mutane abinda aka saukar zuwa gare su a cikin alqur'anin nan من الحلال والحرام نهلال ده حرام من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya bayyana abu kaza haram ne abu kaza halal ne har ma hadisi yana cewa al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat to an kawo mishi al qur'ani ne ya bayyana wallahu ko su ya tafakkaruna sai tunani bi zalika cikin wancanin ka bai ajabiruna su duwa
أما من الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم
أما من الذين مكروا shin waɗannan suka yi makirci almakaraci sayi'at makirci munana wannan suka yi makirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sayyati bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da annabi fi darin nadwa a cikin gidan shawara shawaran da suka sanu suna yi min taqayyidihi ko a sa annabi amari aw qatlihi ko kisansa aw ikhrajihi ko fitar da shi daga makka kama zikira kamar yadda aka ambata a cikin suratul anfal lokacin da kafirai suka damu suka damu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a taru a shawara hishamu hisham shi ke cewa hishamu ne yake wani a tsare annabi muhammadu a cikin ɗaki kar a bashi abinci har ya mutu sai tsohon naji ne yace baka iya shawara ba mutanen su sun fita can bayan gari za su yi karfi su je su rushe ɗaki su zo su fitar da shi wani ya ce shawara ta a dora shi a kan jaki a kore shi ya fita bayan gari ka duk gari an huta tsohon najiri ce baka iya shawara ba zai je canza zakin bakin sai samu mutane su zo su kore su a gidajenmu sai sarkin ƙeyyan annabi zai ce wanda ya kamata mu taru ne mu ƙurin shiyawa gida goma sha ɗaya gidansu ba za su shiga ba mu sha biyu ne mu yi masa sara a samu ƙato a kowane gida mu zo mu yi masa sara gaba ɗaya mu yi masa gunduwa gunduwa shi kenan in mun kashe shi gida ɗaya ba zai iya faɗa da gida goma sha ɗaya ba to shine Allah ke cewa shin masu wannan makirci sun amince ne Allah ya ƙi su iya makirci Allah ya ga dama an ya fitima Allah bihimul arda ya kisfar da ƙasa da su ya to ya sa ƙasa ta hadiye su kamar yadda ya ma wani kafiri karuna aw ya tiyahumul azabu ko azaba ya zo masu من حيث لا يشعرون بقول da ba sani ba ai min jati la tahduru bi balihim ta inda ba zai ɗarsu a zuciyarsu ba wa gana huliku an ko halakar da su bi badaran a badar walam yakunu yaqdiru zalika ba samu ba tunanin suna kaddara haka yakin badar yaki kenan wanda musulmi suka fi taɓa samun nasara irin wannan ba tare da karancin makami da karancin abinci da karancin jama'a mutum ɗari uku da goma sha uku amma suka rinjaye mutum dubu da wani abu so kashe saba'in so kama saba'in ba su taɓa tunanin haka ba lokacin ma da za a je yakin Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama ga kafirai can Allah ya maka alƙawarin daya ko ir ko nasir zai baka ir ko nasir wato ir waɗanda suka je fatauci ne Abu Sufyan yana shugaban su daga Sham za su dawo su wuce Madina da kuma waɗanda suka ji labarin annabi ya taso ya fito zai cire waɗannan ayari su ayarin suka canza hanya suka koma suka bi ta wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu tun da mu samu wannan ba Allah ya mana da kawarin ɗayan wannan su kuma kafiran aka ya musu ai abin da kuka zo karewa sun gudu dai sai shi a ai sai mun je badar ji Abu Jahal kenan sai mun je badar mun karkashe su wato yana nufin sun karkashe annabi mu shagiya mu rawa duniya ta ji cewa mu ba ba kan wallata ba ne to shi Allah ya ce ya zo ne ai abin da za'a yi Allah ya ce an halaka da su a bazan aw ya guzan ko Allah ya kama su fi taqallubihim a cikin kaiwa da komowar su fi asfarihim a cikin tafiye tafiyen su litijarati ga tijara kasuwanci wa ma hum bi mujizina ba zamo masu tsere ma Allah ba bai kina azaba Allah yana da iko yayi irin wannan ko ya girgizan kasa da su ko ya kama su aw ya kudan ko ya kama su ala takhawufin bisa tawaya tanqutu shay'an shay'an Allah mai halakar da su wajen albarka annabi Muhammad ai sauran annabawa idan suka saba ma annabawa Allah yakan halakar da al'umma ne gaba daya to amma sai na ga ma annabi kuma kana Allah ma azibahum wa azibihim inda kana ciki ban kawo azaba in kuma baka nan ba zan kawo azaba matukan masu iskibari na nan sannan kuma kai annabin rahama ne saboda ka sai aka ta halakar da su a kashe wannan bayan wannan hatta duka jami har duka suka halaka fa inna rabbakum hakika ubangijin ku da rahum mai tsananin jin kai ne rahimun mai rama haitu lam yajiruhu min uquba mijiran da bai gaggauta musu kawo azaba
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
نعم أولم يروا شمبابا جنينه ila ma khalaqa Allah zuwa abinda Allah ya halitta min shay'in daga wani abu lahu zillun wanda yake da inuwa ka shajarin wajabalin kamar ice da dutse ya tafayyau zilaluhu inuwansa yana karkata ani yamini wa ani shimali idan ice rana ya fito zai inuwa idan ranar na gabas inuwan sai dubi yamma idan ranar na yamma sai inuwan ya dubi gabas Allah ya ce ai waɗannan duwatsun da suke inuwa da waɗannan itatuwan duka an jani ma awwalin nahari wa akhiru su ma din karku dauka banza ne sujjadan lillahi suna ma Allah sujjada ne irin abin da aka dora musu kenan alun ay khalina suna masu kankan da kai bima yuradu da abin da ake nufi minhum da gare su wahum dakhiruna su masu kaskanta ne ga Allah ana aizila da yin wannan sagiruna suna masu karanci nuzulu manzilul qala an saukar da su kaman masu hankali ne walillahi yasjudu ma fi samawati wal ardi ga Allah ne kadai abin da ke cikin sama da abin da ke kasa yake sujada min dabbatin daga dabba na samatun ta dubbo alaiha wato halitta da take rarrafe a kan ta nan a nan dabbatin da mutum da dabbobin duka ga Allah suke sujada ai ya halau lahu bima yuradu minhu wa qulima bil itiyani bima an kawo ma ba a kawo man ba ma ana magana da marasa hankali ne man ana magana da masu hankali amma sai Allah ya ce walillahi yazidu ma fi samawati bai ce man ba bima la yuqalu li kasrati saboda anan Allah yana so ya nuna maka hatta dabbobi hatta duwatsu hatta itatuwa suna ma Allah kujira dole haka Allah yake nufi da su su kuma sun fi yawa wal malaikatu malaiku ma suna wa Allah kujira khassahum bi zikri tafdilan ya keɓance su da ambato da yace cewa ma fi samawati wal ardi ai malaikun suna ciki ko suna cikin samawa da Allah amma Allah sai keɓance su da ambato saboda fifikon su su mala'iku ba a yi su a rakkaba masu abin da za su yi sha'awa ba tun da aka yi mala'ika abin da aka aje shi shi yake kai wani tun da aka yi shi yana sujada bai daga kai ba wani tun da aka yi shi ruku yake bai daga kai ba wani tun da aka yi shi a tsaye yake la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun shi sa Allah ya keɓance su da ambato nan وهم لا يستكبرون su ba sa girman kai yatakabbaruna suna an ibadati gaban ibadar Allah yaqafuna ayil malaikatu malaikun nan suna tsoron rabbahum ubangijin su min fawqihim sama su ayu min manu ay aliyan alayhim wanda Allah nan madaukaki akan su ne bil qahhar da rinjaya wa yaf'aluna suna aikata ma yumaruna abinda ake horo da shi wato anan Allah yana so ya nuna maka in Allah bai zo ka kira shi ne ba ba za ka kira shi ba wallahi ya zo ka kira shi komin kafircin ka sai ka kira shi komin butulcin mutum Allah na tura bar masiba sai ya bar gunkin ya dinga Allah Allah Allah Allah in mutum ya ce bai san Allah ba bai ga masiba ba ne da ya ga masiba sai ka ji wayo Allah wayo Allah wayo Allah shine wani yake cewa wai sanin yaro na Allah da sanin babba ko da irin sanin yaro kai ba Allah ai ya ishe ka waron ya tsinci kwabo zai ce Allah ya bani in ya ji bulala zai ce Allah Allah wayo Allah wato kenan ala kulli hali in ka samu dadi ka ce Allah in ka samu tsanani ka ce Allah kamar yadda yaro ne da ya tsinci kwabo ce Allah ya bani da ya ji bulala ce wayo Allah na to Allah subhanahu wataala yana gaya maka akwai masu jada dau'an akwai masu jida karhan in Allah ya zo ka kira shi karhan yanzu nan zai za ka karhan din in ka je baka san Allah ba ciwo ma in ya za maka za ka ji mutum yana wayo Allah
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارحبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واجبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الروح فإليه تجأرون
نعم وقال الله ألا يأتي لا تتخذوا إلهين اثنين kar ku riki illoli guda biyu takidun karfafawa innama huwa ilahun wahidun iyaka Allah shine abin bauta guda daya a tabihi ya zo da shi li isbatil ilahiyyat wal wahdaniyya ya tabbatar ma kansa uluhiyya da wahadaniya fa iyaya ni kadai ne farhabu ne za ku ji tsoro na khafuna duna gairi ko ma bayan wani na wa fihi iltifatu an ghaiba in dai kun yarda Allah ɗaya ne shi kadai ne abin bauta to shine ko kadai abin tsoro kar ku ji tsoron wani in ba ne ba in Allah duk sanda kaga mutum yaji yana jin tsoron wani to baya tsoron Allah ne idan kana tsoron Allah komai sai ji tsoron ka idan ku kana tsoron wani sai Allah ya barka da azan walahu ma fi samawati abin da yake cikin sama na Allah ne wal ali da kasa mulkan wa halkan wa abidan mallaka da halitta da bauta wala dinu wasiban lalle biyayya ga Allah ake yi madawwami da'iman alimin addini wato hali na da'a din wal amil fihi ma nazarti afa ghayra din Allah afa ghayra Allah tattaqun yanzu ku ji tsoron wani ba Allah ba ya gaya muku dalilan da za ku ji tsoronsa sama da ƙasa da halittanku da mala'ikun da yayi da ruwa da dare da rana duk yayi wannan wanda ba wani Allah ba waye iya muku haka to ashe yanzu bai kamata ku ji tsoron wannan Allah ba wa huwa ilahul haq shine abin bauta na gaskiya la ilaha ghairuhu ba abin bautawa in ba Allah ba wal istimham lil inkari wa tawbin da yake cewa a ghayrullahi a fa ghayrullahi to ai yana nufin ce bai kamata a rike wani Allah abin bauta ba kuma duk wanda ya rike wani Allah abin bauta ya zama abin zargi وما بكم من نعمة فمن الله abin da ke gare ku na ni'ima daga Allah ne la ya ce biya ghairuhu wani yansa bai zuwa da shi wa ma shar'iyya idan Allah ya so ya rike ni'ima yanzu nan zaka gane ni'ima daga Allah ne yanzu duk dadin abinci in ba wurin kashi ba bai da dadi ko shi ma kashin ni'ima ne fitarin ni'ima ne da kayi shi zaka ji wani dadi a jikinka to in Allah ya toshe wannan kafan kana da yadda za ka yi ne haka nan duk wata ni'ima da za ka samu wanda kake ganin ba ni'ima ba ni'iman ne ya maka iska ka sha kyauta ya maka dare ka huta ya maka rana ka nemi abinci ya ɗaukaka ka mutane su ta ginin girmanka to Allah subhanahu wataala yana gaya maka cewa dai ai bai kamata ka bautince ma Allah ba duk wani ni'ima daga gare shi ne sun mai za a samu kulmuru ثم إذا أن آه إذا أسلمتكم سنة إذا شوتا يا سامي الفقر والمرر تلوشي دا شوتا با وندي كيسن تلوشي با وندي كيسن شيو duk sanda talauci ya same ka ko cuta ya same ka ina kake kaiwa fa ilahi tajraun sai ina ai zuwa ga Allah kake dauko ka aswatakum sautin ku bil istighasi da neman taimako wa du'a da du'a wala tad'una ghayrahu ba kwa kiran wani Allah duk cuta in ya zane zai gaji ana kiran Allah summa idza kashiba an nura sannan idan ya yaye cutan an kun gabarin ku idan yayin nan sai a samu kun wasu yanki minkum daga cikin ku yushrikuna suna shirka bi rabbihim da ubangijinsu
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كلا لتسألن أما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون
ليكفروا دم سكافر شيء بما آتيناهم da abin da muka ba su min ni'mati da ni'ma fatamatta'u ku ji daɗi bi tima'ikum na taruwan ku ala ibadatil asnam bisa bautan gumaka wannan amru ta hadidin shi yake cewa ba amru na yadda bane Allah ce ku ci gaba da jin daɗi ku yi ta bautan gunkin ku yi ta bautan gunkin wai ba yana so ku yi bane horo ne da ban tsoro ku yi din kamar babba ya ce yi ta gaba ci gaba ci gaba ma haɗu da kai to shine Allah ke ce maza ku ji daɗi masu bautan gunki fa sau ba ta alamuna da sannu za ku sani aki bata zalika karshen wancanan ka waj'aluna lil mushrikuna mushrikai suna sanya nasiban rabo lima la ya'lamuna ga abin da ba sani ba annaha cewa ita la tadurru wa la tanfa'u ba ta cuta ba ta amfanarwa wa yil asnam ita je gumakka mimma razaqnahu daga abin da muka arzuta su min al harsi na kayan noma wa an'ami da dabbobi kaulin sukan ce hada lillahi wa hada li shurakaina idan an zo warewa sai ce kayan noman da muka samu wannan rabon gumaka wannan rabon rabon Allah dabbobi sai ya ce wannan rabon Allah wannan rabon gumaka shine can wani aya ke cewa ma ka min shirkayin abin da ke na Allah in ya fada cikin na gumakan zai ce Allah ba ruwan shi da wannan dan wannan ai Allah zai bari amma idan na gumakan ya fada wajen Allah zai su dauko to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai kuna sanya abinda ba za su amfane ku ba tallahi mamaki irin wannan abu da kuke yi la tusalluna za a tambaye ku سؤال توبيه تنبيا إلى النذر وفيه التفات عن الغيبة أما كنتم قبل أن تفترون كنت كاغا وكنت كريا ala Allah da Allah min annahu na cewa shi amarakum ya hore ku bizalika da wancanin ka wa yaj'aluna lillahi albanati sun ja cewa Allah yana da yaya mata bi qawlihim almalaikatu banatullahi sun ce mala'iku yaya mata ne na Allah Allah ce subhanahu tanzihan lahu Allah ya tsarkaka Allah bai haihu ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kama amma za mu walahum ma yashahun su kuma abin da suke sha'awa yana gare su albanun duk wanda yake son ɗa ya fi son a bashi ɗa na miji don yana buƙatar taimako in ya ba yana buƙatar ya ga magajinsa yana buƙatar ya ce abu kaza ne yanzu ɗana yake gabatarwa sabanin mace wanda in ka haife ta a gida ba gidanka za ta raya ko wani gida za ta raya shi yasa lawan ke ce banu na banu abna ina wa banatu na banu hunna abna urjal abayi ya'yan mu na gaskiya ya'yan da muka haifa da ya'yan da ya'yan mu maza suka haifa amma ya'yan mu mata su kuwa ya'yan mu gidan mu ne to shi yasa Allah ke cewa kuna ce Allah yana da ya'ya mata bai da maza amma ku kuma kuna ce kuna da ya'ya maza wa jumlatu fi mahallir rafi aw nasu bi al ma'ana يجعلون له البنات التي تكره يكرهونها ونسيجدا وهو من الزهر ألا يترك عن الولد قبل الله ويجعلون له الأبناء سنزي آي قريش الذين يختارونها فيعتصون سكيبنتو بالأسناد من بنوكك كقوله فاستبتهم كما فتحين لي أولي آية كنميس فتوى ما سشوى ألا ينا لآية ما تادنا ألي ربك البنات ولهم البنون يزو ألا ني يرسى أبن ذي باكا سي آية ما تابوهما يكيبا تشكو دعبن في آية ماذا نعم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم
sannan Allah ya ci gaba da misali wa iza bushira ahaduhum idan an yi bushara madayan su su masu cewa Allah yana da ƴaƴa mata din sai aka ba shi labari matarsa ta haihu abinda za ka fara tambaya ne aka samu idan an ce namiji sai a ga dariya har kunni alhamdulillah mata ta ta haihu amma aka ce mace ne to wanda yake faruwa dole lahu zalla wajhuhu muswaddan sai fuskan sai zamo yayi baki mutagayyiran yana mai jirkita sai gayyuran muktam mai irin jirkitan mai bakin ciki wa huwa kazimun shi yana haɗiye fushi mumtali'un gamman to Allah ma kenan kun ce yana da ‘ya'ya mata ku nan da Allah yake baku in ai maku bushara da ‘ya'ya mata fuskansu ta canza to ba kai batun sabuli da na filin ta'ala yaya za a dangana ‘ya'ya mata ga Allah ya tawara min alƙomi har adabiyan larabawa idan an ce an haifin mutum ɗa ya mace sai dinga buya wai kar a gaishi sai a ce ga aikin matansa ta haifi ya mace sai dinga buya daga mutanensa min su saboda mummunan ma bushira bihi abinda aka yi musa bushara khawfan dun jin tsoro min ta'ayir na aibatawa mutaraddidan fi ma yaf'al bihi yana kaiwa da komowa me zai yi da wannan dan ma me zai yi da wannan yara mace din ayumsikuhu bi tarkihi bila qadalin kan ya ci gaba da rikewa ne kare kashe ala hunin bisa wala kanci da kaskanci am yadussuhu bi turabi ko zai binne shi a kasa ne bi an yi ilahu domin haka suke idan aka aima musu ‘ya'ya mata in manyan mutane ne sai su binne su da rai in namiji ne sai su ci gaba da rike shi sun samu magaji to shine Allah subhanahu wa ta'ala ke misalin duk wanda aka yi masa bishara da ya mace ya dinga taraddudi a tunane kenan ya zai yi ne ya kure ya bar shi ya zamu da walakanci ko ko ya binne shi a cikin ƙasa ala sa'a ma yahkumun wallahi abin da suke hukunta wannan yayi muni hukumu haza hukuncin su wannan haisu na sabuli khaliqihim albanat biginan da suka dangana wa malicin su Allah ya'ya allati hiya indahum bi hadha almahal wannan ita ya mace a wajen su tana wannan hali lillazina la yu'minuna billahi akhirati masalun mummunan misali ya tabbata ga waɗanda ba su ba da gaskiya da gidan lahira ayyul kuffar أي صفة السوء صفة ممونة بمعنى القبيحة وهو شين وهي إتشي وعدوهم البنات binne wansu ‘ya'ya mata mahatiyajihim ilaihin na ninnika, sai Allah na ce abin da zai wawaye idan kun tashi ‘ya'yan wasu ‘ya'ya kuke aura kuna auren mazan ne ba ‘ya mata kuke aura ba, to an haiba maka ‘ya mace kai ka je ka binne wai ba ka so kai kuma ka je ka auro ‘ya mace a wani wuri. To wannan ai ya zama ƙaton zahuwanci. Idan da wancan ya binne nasa kamar yadda ka binne naka ina za ka samu matan. ولله المثل الأعلى مثال مدوكتنا كألا الصفة العليا وهو شيني أنه الله لا إله إلا هو بعد موتا ودهجا أبوتا مواسيشي وهو العزيز شيني بوائي في ملكه أتكن ملك سعلا كيم ولي في خلقه أتكن هلتنزا
ولو يعاقب الله الناس بذنبهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون
نعم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم da Allah yana kama mutane da zalincin su bil ma'asi da sabo a cikin duk abin da mutum yayi Allah zai kama shi baya jinkirta masa to ma taraka alaiha min dabatin da bai bar wani halitta a bayan kasa ba na zamacin ta dubbo alaiha in hikimar Allah da rahamarsa ga halittansa idan ka sabi Allah ma akwai mala'iku ne rubutawa wai rubutawan ma sai an jinkirta maka sai an jinkirta maka ko Allah zai maka muwafaka zuwa wani lokaci ka ce ka tuba sai in ka tuban ba za a rubuta ba in ka tuban shikenan an shafe in baka tuba a rubuta guda daya amma idan aikin kirki kai ba sauraro nan da nan za a rubuta maka lada ɗaya kyautan Allah goma alhajanatu bi ashri amsalha shi zama suke cewa kai amma ne banda dan adam da sakar shi abin da ake rubuta maka ɗaiɗai da abin da ake rubuta maka goma goma ya kai yadda ɗaiɗai ya fi goma goma yawa idan ka sami Allah zunubi ɗaya ne in ka yake alhairi lada goma ne to su kenan in ka yi wannan sau goma kamin na zunubin nan ya kai ba sai ya kai ɗari sannan ya kai wancan to ashe kenan sakarci ya tabbata ga mutumin da zai yarda aikinsa na ma'asi daidai ya fi aikin ladan da ake bashi goma goma to Allah yana gaya mana cewa yana jinkirta mana ne saboda tausayin mu da bai bar kowane halitta ba walakin yuwaffiruhum ila ajalin musamma Allah yana jinkirta su ne zuwa ajali a don ambatu mu a wajen mu in wani yayi tabargaza tsakanin shi da Allah sai mu ga kai ayyan Allah zai kama shi sai Allah ya kara mishi lafiya sai yayi sai ya zaki wanda yake so ya fito wanda yake so ya kuge wanda yake so saboda Allah ya ba shi dama na dan lokaci to amma mu kulikal insanu ajula sai mu ga kai Allah ya bar wannan azzalimin yana da duniya sai ce a'a ai lokacin shi na zuwa ila ajalin musamman ne lokacin da aka ambata masa na nan fa iza ajaa ajaluhum idan ajalin su ya zo la yastakhiruna ba sa jinkiri an gabanin su sa'atan sa'a guda wala yastaqdimuna ba su gabatuwa alaihi akan sa in Allah yana so ya nuna maka haka shi Allah baya gaugawa mu ne muke gaugawa ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yi shekara shida yana kira bai samu mutum arba'in ba bai samu mutum arba'in ba shekara shidan nan mutum talatin da tara aka samu sai da aka shekara shidan sannan ne Allah annabi ya daga hannu ya ce Allah na kira na kira na kira an cuce ni an cuci mutane na Allah ka taimaka gaba na ɗaya daga cikin samarin garin nan biyu karba ba ko ka ba abu jali ko ka ba umaru sannan Allah ce to na karba ga umaru din kaga shi Allah kenan kullum in harka ta gaskiya ne zai barka kai ta cin wuya kai ta cin wuya kai ta cin wuya har zuwa lokacin da zuwa wannan har manzon Allah ma wani lokaci idan Allah ya girgiza shi kaje ce wa zunzuru hatta yaqulu ar-rasulu wal ladina amanu aw mata nasrullah ala inna nasrullahi qaribun Allah zai girgiza ka tukunne ji wai daga sai kaje kana cikin masifa ka kira Allah ya kara tura ka masifa talauci ya dame ka ka ja ya da libu ka ja ya da zaɓo yake an yi yawa ya dame ka ka ja ka ja ya ce an yi yana nan kuma shi kuma wakin yana ɗan zaɓo Allah na ta ƙara mishi yana zagin Allah Allah na ƙara mishi duk abin da ga dama Allah ya ce ha karka ga na yi haka ai inda zan kama mutane da sabo da ban bar kowa a bayan ƙasa ba kowa akwai lokacin da na ajiye masa bar ganin mutum yana zalunci yana jin dadi ya buge wannan ya karɓa wannan Allah ya ayya yana nan zai zo hannuna a hannun ba yake fa iza ja jaluhum la yasahirun zata wala sanin wa jaluna lillahi ma yatahun suna sanya ma Allah abin da suke ki li anfusihim ka kanansu min albanat na cewa Allah yana da yaya mata wa shariki da abokin tarayya sun riyasa a cikin shugabanci wa ihanatu rasul da walakanta manzannai manzo wani manzan duka za a yi masa Allah yana ji yana gani ko manzon sa ne ya ne wani manzon ba zan yanka shi aka yi kamar annabi Yahya alaihi salamu akan mace aka yanka shi Allah yana ji yana gani ya ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ko nuna ma annabi kai yatsa sai Allah ya buge yatsa in ka faɗa ma annabi mummunan magana sai Allah ya rama masa ko da ta magana ne amma Allah da ya tashi Allah sa sai ya bari aka karya mai haƙori aka fasa mar goshi aka ji mai ciwo ya bari ya je da'iba aka bi shi ana ihu ana jiba to Allah haka al'amarin sa yake to Allah subhanahu wataala ya ce kuna yin abin da ba na so wata sibu alfanjumul kadiba harshen kuna siman da ƙarya yana faɗin ƙarya ko shine anna lahumul husna wai za su samu aljanna wajen Allah ai jannatul qawlihi ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وكافرين كيشما النبي كيكا كيشام من جي لاهرة زام شغوتا أي رمضون يا كانونا ويسو أوجه ستون دا دنيا سوكي لكولي لا يرمى سوكي لكولي إما من قوم وجه الله أي أبن رام أي نم ما يانونا إن كم يأرد جل يرى أنا أباك ولا أبوانا to haka nan duk wani mai dagawa yake gani yana ganin yadda ya fika a duniya haka ma zai fika a lahira shi mai san duniyar da kayan duniyar duk a wajen Allah banza ne mazala na cewa da duniya ta kai bukukin sauro wajen Allah daraja da bai ba kafiri ya ruwa ya sha ba har wata rana mazala yana tafiya sai zo zai wuce jini sai ga wata akuya busun matacciya mushi an jefar da ita yace masahabai ku zo yanzu mai akuyan nan yana da sauran bukatun da suka ce wallahi bai da sauran bukatun da inda dai bukata da bai je yi mata ce a da juji ba sai ce wallahi duniya ta fi haka walabantuwa wajen Allah sai ko dai ce a duniya mal'unatun wa mal'unun ma biha illa zikrullah duniya gaba dai la'ananniya ce abin da yake shi ma la'ananne ne sai la ilaha illallah sallallahu ta'ala yana cewa kuna faɗin maganar ƙarya har kuna cewa in mun koma wajen ubangiji inna lauli inda mun kala ta'ala la jarama haqqan haqiqa anna lahum nar abinda suke faɗan nan ba shi ne gare su ba wuta za su shiga wa annahum mufradun matrukun ababan bari biya ci aw muqaddamun ko ababan gabatarwa ilaiha zuwa gare ta wa fi qira'atin bi kasrir ra'i ay wa annahum mufriduna ai mutu jawuzun al-hadda masu ketare haddi ne tallahi tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawm wa lahum adhabun alim وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون
tallahi in kaga an kawo rantsuwa da ta mamaki tallahi mamakin Allah laqad arsalna ila umamin mu aika zuwa wasu al'ummomi min qablika gabanka ya rasulullah rusulan manzannai fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum as-sayya shedan ya kawata musu ayyukan su mummunana fara'auha suka ga abin da suke yin na hasana kyakkyawa ne fakazzabu rusula suka kare da manzanni fa huwa shi Allah waliyuhum mutawalliyuhum shine mai jibantar lamarin su al-yawma anan fi dunya a duniya wa lahum azabun alimun azaba mai radadi ya tabbata kan su a lahira wakila an ce al-murad da yace al-yawma din nan yawmal qiyamati ne ala hikayatil halil atiya in an kawo hikayan hali wanda mai zuwa ne a wajen Allah ko ya riga ya zo ai la waliya lahum ghayruhu ba wani majibanci in ba Allah ba wa huwa ajizun an nasr nafsihi mai kafarta manzannin nan mai karyata baya iya taimakon kansa fa kaifa yansuruhum ya Allah zai taimake su wa ma anzalna alayka alkitaba ba mu saukar ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya kanka illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi sai dun kai ma mutane bayani abubuwan da suke sabani a cikinsa min amrin dini na al'amarin addini wa hudan da shari'a adamun alali tubayyana wa rahmatan da rahama liqaumin ga mutane yu'minuna da suke ba da gaskiya bihi da shi wallahu anzala minas sama'i ma'an yana daga cikin daliloli na Allah wanda ya sauka na nau hadaniyarsa anzala ma'an ya saukar da ruwa minas sama'i daga sama akwai wani wanda ya isa ya kawo ruwan sama ba Allah ba sai rigimar mai noma gwamnati za ta iya bashi ruwa za ta iya baka taki ko da ƙarya za ta yi maka amma ruwan sama ba wanda zai kawo sai Allah ran da ya ga dama ya kawo daidai ran da ya ga dama ya yi ambaliya ya rushe muku gidaje ran da ya ga dama ya kawo kaɗan a ce bana ruwa bai kai ba wa yake yin haka fa ahya bihi larla Allah ne shi yake raya kasa bayan macewan kasan bin nabati macewan kasan nan kaga ciyawa ya bushe idan rani ya kai da kai babu danyen ciyawa ko ina Allah subhanahu wataala ana haka sai ya kawo ruwa sai kaga kasan nan ta kumbura wanda ya shuka hatsi hatsi ya fito mai ciyawa ya ya fito dabbobi su ji daɗi iskan ku ya canza wa yake yin haka in ba Allah ba inna fi zalika a cikin wancanan ka abin ambato la ayatin akwai aya dalatun mai nuni alal ba'su bi zatatin qiyama li qaumi yasma'un ga wanda suke ji sama a tadabburin ma'ana Allah yana nuna maka shuka din nan ruwan sama da ake yi da shuka da tsirowansa da girmansa da nunansa da girbewansa da kai wasu aljanna da kai wasu wuta ya ishe ka kasan dajin kiyama kai da kanka in ka ce Allah ba zai iya ba gashi duk shekara yana maka ka ce yan mutu ba za a tashi ba to yanzu nan yayi ruwa kasa matacce ta rayu ka shuka kasa abu a kasa baka san san da aka tsiro da shi ba Allah ya tsiro da shi ya girma tun yana saurayi gari gwanin ban kallo kamar yadda ka ga saurayi yana da daɗin kallo ga ƙarfi ga lafiya ga tubabi mai kyau haka gona in ka je yabanya ta kai sai ka ga kore sharka wannan gona alhamdulillah idan mutumin kawai ne ya ta buri in Allah ya daba na kan ai sai na ji hanyi in Allah ya daka za ka in ya ga dabbobinsa haka nan ana nan ana nan ana nan gurin nan da yake kore shar sai fara bushewa haka dan adam yake yi yana saurayin nan yana tashi da gudu wata rana sai kaga an tashi da kya wata ranar jikin nan mai nima zai dinga dukewa ya dinga dukewa kamar yadda shukan ka ya dinga dukewa tun yana kore ya fara ja ya fara ja ya fara ja shi ke nan zai ka zo ka sai an yi gogonan nan ne to ya riga ya duba kai kanka sai ka zo kuma sai ka yi kisa ka ka kashe sai ka shiga hisabi ka daidai wasu ka buge ka sa a buhu ka daidai wasu ka kona su an ce annabi Musa alaihi salam ya ce ma Allah ya Allah ya kake kai wasu wuta kake kai wasu aljanna me ya fa'idan ce Musa ba zan baka amsa ba je kai shuka da ya shuka ya gama shukan ya cire zai ga ya banka ma ciyawan wuta shi ke da zai musa ya aka ya kai ta wannan ba su da amma ne ce to kake da mai na balle ka amma ai ta hanyar mara amfani aka samu amfanin ko ta hanyar mara amfani to ai wannan kai ma kenan kai hisabi ka kona wasu ka kai wuta wannan kaza to Allah ya ce ya isaya mutum ya ji tsoron Allah ne kawai yasma'una ga wanda suke ji sama ta dabbure irin ji na lura.
Wa inna lakum bil anami la ibra nasikum mimma fi butunihi mimma li farsin wa lamin labanan qadisan sha'igan li sharibiyin wa min samaratin nakhil wa la'anabi tattakiduna minhum sakaran wa rizqan hasana illa fi dhalika la'atan liqawmin yaqilun وأوحي ربك إلى النار أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون نعم هل يويا لك من دليل القدرة الله وإن لكم لعبرة حقيقة لولا يا تبت غريكم بلا نعام أشكين دبو بهم كنت أنت نعم ana nufin dabbobin da ake ci raƙuma shanu tumaki ba wai ɗaya ne na abin ba in an ce an'am duka waɗannan dabban da ake amfani da su banda masu muke ko sukaji da sauransu to Allah ce akwai lura nusqikum muna shayar da ku bayanan lil ibra mimma fi butunihi daga abin da ke cikin an'am min lil ibtida muta'alliqatun bi nusqikum min baini farsin wa damin tsakanin kayan ciki da jini labanan khalisan nono wanda yake tsarkakakka la yajibu shaw min al-fars wa dami wanda mamakin ubangiji nono din nan ana samar da shi tsakanin tumbi da jini ne idan tumbin ya dumama yayi ruwa jinin kuma ya haɗu sai ya kawo nono nonon nan ya fito bai yi dandanon tumbi ba bai yi dandanon jini ba bai kalan jini ba bai kalan wannan ba ya fito tas wanda kowane ɗaya inda aka samar da nonon ba zai jawo ba kayan ciki ba zai tumbi wato kayan tumbi ba zai ciwo ba jinin ma ba zai ciwo ba amma a tsakanin nan Allah ya fitar maku da nono mai daɗin kallo mai daɗin ɗanɗani mai kosarwa la ya shubu shi'un min al-farsi ba wani abu wanda ya gauraya da wannan nonon na turoson nan waddanni ko jini min ɗayan ko wajen ɗanɗano aurihin ko wajen ƙamshi aw launin ko wajen launi wa bainahuma wa huwa bainahuma yana tsakanin su wannan ya ishe ku ayar Allah sa'igan mai kosarwa da sharidi daga masu sha sahal mururi fi harkihim mai saukin wucewa a makogoro ko mai ciwo ne in ya kasa shan komai aka bashi nono zai sha dun ba zai makale a makogoronsa ba ga daɗi wajen dandano Allah na cewa wannan ya isa kusan ga yadda Allah ke fitarwa in ba Allah ba wa zai haka la bukla fi wa min samarati yana daga cikin ayoyin Allah daga ƴaƴan itacen dabilai wal anabi da inubobi samarun tattakhizuna minhu sakaran wanda nan ne kuke samu abin maye khamran yaskaru sumiyar bil mazari wa kila an ce ta wa qabla tarima abinda aka aka kawo shi annan lokacin da aka saukar da wannan aya ba a haramta shan giyan ba shine Allah yake gaya muku yana daga cikin ni'ima na na samar muku iyayen itacen dabino da 'ya'yan inabi wanda kuke samun kayan jin daɗi ku fitar da giya a ciki ku sha ku ji daɗi ku yi nishaɗi shine mai tafsiri yace abin karkaji Allah yace kayan nishaɗi ne a nan kamin a haramta ni wadan kan hasanan da arziki mai kyau kan tamni kamar dabino والزبيب ده زبيب الخل خل والدبس للمدي إن في ذلك أتكم وشانك أقوي المذكور آية آيوي على قدرته جزا قدرا الله تعالى لقوم كمتاني يأكلون رزق لورا يتدبرون سنا يأكلون رزق دهنك رزق لورا وأوينا وأوها ربك إلى النهار وبنجيكم يا أيمن دبين قدام ثم وهي نعم wahayin ilhamin wahayi na ilhami don wahayi kashi biyu ne akwai wahayi wanda Allah yake aiko mala'ika ya zo wajen wani halitta nasa to wannan ba a yi sai ga wanda ya zama annabi shine kaɗai Allah zai aiko mala'ika zuwa wurin shi ya kawo saƙon Allah to wannan wahayin shine mai tafsiri ce wahayi ilhami wahayi ne na ilhami Allah ya cusa mutane to shi ne can ma wa auhayna ila ummu musa an lillahi wa ranai musa lokacin da ta yabe shi tare da inda za ta yi Allah ya jefa a zuciyarsa to wannan ma dani kudan zuma Allah ya jefa ne ya masa wahayi ilhami an takhidhi min al-jibali buyutan cewa zuma ta riki gidaje daga duwatsu ai tawila ilaiha wanda take taruwa gare ta wa min ash-shajari daga itace buyutan wa mimma ya'rusuna daga abin da suke sakawa shi kudan zuma kakan yi saƙa kakin zuman nan idan ya yi sai dinga zuba zuman a ciki yamnuna laki min al'amakini wa illa lam tawo ilaiha wannan mutane za su dinga ginawa don samu samu zuman in ba haka ba za ta ruwa kai ba sun makuli min kulli samarati sun makuli min kulli samarati fasuluki subula rabbiki zulula ya karbi min bukuna sharabun muktalifin alwalin zai ji fa'udin nas إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير Nam, sun makuni sannan aka yi mata zuman wahayi cewa kici min kulli samara daga dukkan 'ya'yan itace. Fadhuli ki shiga subula rabbi ki tabarkin ubangijin ki tsoro kafofi da labin ra'ayi a cikin neman kiwo zulalan jamu zalulin. Hali min ai musakharjin abin saharewa da kun gare ku. Fala ta asir ba ta wuya aliki akan kuwa in ta an wa'ar ko da ta lalace. wala ta lilli kan bace an al'audi ga barin komowa min ha da gare da wani baudan mana idan kudan zuma suka taru wuri daya suka yi gidansu in sun tashi za su je neman abinci gaba ɗaya suke tashi su tafi su je su shagure su ci wannan su dawo in sun dawo wa yake nuna musu hanya inda suka bar wajen su sai Allah to shine Allah zan ke cewa subula rabbiki zululan abin horewa wala ta lilli an yu'ud minha ba su bacewa ga barin dawowa inda ta saka zumanta nan wa in baudan wakila an ce min al-lamiri fi usriki ay munqadatin mai jawuwa lima yuradu ga abin da ake nufi minki da gare ki yakhruju min buduniya sharab abin sha shine zuman yana fitowa daga cikin kudan zuman nan muktalifun alwanuhu launin sa yayi daban-daban kaga farin zaga kaga ja kaga baki duka amma kuma wuri ɗaya suke fitowa kuma zaki iri ɗaya sannan ga wani abin mamaki fihi shiba'un linnas zuma waraka ne ga mutane min al-auja daga ciwo kila an ce li ba'liha kama dalla alaihi tankiru shiba shifa'un aw li kulliha ko ko duk cuta ma tana maganin sa misal minhi ila gairi in hada da wani aqulu wa bidunha min min yati wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya horo man sadaka alaihi bannuhu wanda cikinsa ya sake masa wato yana zawayi annabi ya ce sha zuma wani mutum ne rojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na kawo ƙara ne na zo neman taimako ce me kake taimakon shi cikin dan uwana ya saki yana ta gudawa sai manzon Allah ya ce je ka shayar da shi zuma da ya je bai yarda da maganar annabi ba sai ya dawo ko annabi zai canza mishi wani sai ce na shayar da shi zuma bai warke ba annabi ya ce je ka shayar da shi zuma ya je shayar da shi ya dawo ce na shayar da shi bai warke bai ce je ka shayar da shi zuma kuma cikin dan uwanka yayi ƙarya Allah ya gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya Allah ya gaskiya yana ba shi zuma kuma sai warke to zuma yana da abubuwa da yawa haka aka ce Hassan dan Zaina Ali wani mutum ya kai ƙaran balidanci bai da fahimta wurin shi da yi tunanin sai ce kana da mata ce na'am to idan ka je wajen matan kudin sadakinta da yake wurinta za ta iya dan diban maka da danin rai ya ce za ta iya bani ya ce to ka je ka roƙe ta ka sai nono ka sai zuma ka gauraya da ruwan sama ka sha ka zamo mai fahimta amma da kudin matanka ba da kudin matanka ka sayo nono ka sayo zuma ka gauraya shi da ruwan sama ka sha za ka samu fahimta da ya sha kuwa sai fahimta ya zama mafi fahimtar mutane to ta aka zo wajen kasan bayan Allah in sun irin wannan magana akwai abin da suka duba sai aka zo wajen Hassan al-Basri ga abin da Hassan dan Ali ya ce eh haka ne ai ya ciro daga littafin Allah ne kaga sadaki Allah ya ce faquluhu hani'an mari'a ku ci shi kuna farin ciki da nushani ya kuma ambaci zuma ya ce annahu shifa'un waraka ne ga dukkan cuta ya ambaci ruwan sama ya ce ma'un mubarakun ruwa mai albarka ya ce nono khalisan sa'igan lisharifina to idan waɗannan abubuwa suka taru ko ba mai kawa su yi tasiri taruwan su jina suka yi tasiri na bizalika hakika cikin wancanan ka la ayatan akwai aya da kawmin ga mutane ya tafakkaru na suke tunanin da sunihi a cikin aikin Allah ta'ala wallahi wallahi wallahu halakakum Allah shi halice ku walam takunu shay'an tun ba ku zama komi ba wal sun mai da ba ku sannan shi yake karban rayuwanku idan ila ya ajalikum lokacin da ajalin ku ya kare wa minkum akwai cikin ku man yuraddu ila arzalil umari wanda za a raya shi a raya shi har a kai shi mafi kaskancin rayuwa ai aqasni min al-kharami wal kharfi har ya kai ya tsufa ya tsufa ya tsufa ya koma da shi da yaro duk ɗaya likai la ya'lama ba da ilimin shay'an ya zamo bai san komai ba bayan sani sai a manabu kala ikramatu ikramatu yace man qara alqur'ana duk wanda Allah ya bashi dama ya karanci alqur'ani to ba zai zama wannan halin ba manzo Allah shi alqur'ani baya kusa da mutum hankali to duk inda dan adam yake yana da sinnin nushu'a da sinnin numu wato sinnin nushu lokacin da aka haifi yaro zai ta karuwa ya ta karuwa ya ta karuwa bakwai bakwai ne innamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bil amwali wal wa takathur bil amwali wal aulad so bakwai bakwai so biyar bakwai so biyar in ka tara su 35 kenan to 35 din nan iyakan rigiman mutum haka zai kai daga wannan bakwai zai canza ya wani bakwai ya canza ya wani bakwai an kai talatin da biyar in an cika arba'in to an samu cikakken al'insanin kamil ba wani abin da zai sake tsurowa a jikin shi ba za a samu sabon haƙori ba in kaga sabon haƙori to ko ya zube wanda ya zube wani ba zai fito ba ba za a samu wani sabon ƙarfi ba to daga inda ya kai shekara arba'in din nan to shikenan ya kai martaba na cika sai shiga cikin sunnul kuhula sunnul kuhula dattijo kenan daga arba'in din nan zuwa sittin ya zama daga nan ya tashi sai zama shehu tsoho kenan daga nan kuma ila ma sha Allah to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-buhul wal kasal wa azal al-umur wa azab al-qabr wa fitnat al-mahya Allah ina neman tsarin ka karka sa mini ruwa karka sa mini kasala karka mai da rayuwa na ya zama mafi karkanci da azaban kabari da fitinar rayuwa da mutuwa to Allah subhanahu wataala yana gaya maka dai shi ne ya halicce ku shi yake kashe ku lokacin da ya ga dama wani ya kashe shi tun yana da kuruciya wani ya kashe shi yana tsaka tsaki wani ya kai har ya kai arzalin umuri wa man nu'amiru nan kusu bil khalqi abadan dajilun mutum yana tashi yana rugawa da gudu yana fara kaiwa hamsin sai kai yana fara taimakon hannu in zai tashi sai ya danna kasa da ko in kana shekara 35 ina ai zabura zaka ka danna da gudu amma daga inda ka fara kaiwa hamsin to in ba za ka tashi zai ka ce wai sai a danna kasa kuma balle ma yin akwai kiba in an kai sittin kuma sai hannu biyun sun taimaka sai an daddafa a yi kata kata kata kata a daji ana nan ana nan kuma in abu ya yi tafiya sai a nemi taimakon sanda sai sanda to Allah zan da ala yake cewa mu muka yi haka inna Allah alimun Allah masani ne bi tadbiri khalqihi kadirun min yuqu ala ma yuriduhu abin da yasa ke ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kada zunta alqur'ani in kada zunta alqur'ani hankalinka ba zai gushe ba lafiyanka ba zai gushe ba amma duk wanda baya karatun qur'ani sai dai ya gama aiki a kawo mashi jarida ya karanta ina musulmi da safe ya karanta jarida da yamma ya karanta jarida ya shekara saba'in ya gama maki sai kaga ya fara surutai ya fara maganganu iri iri tashi da yar amma wanda duk Allah ya azurta shi da karanta alqur'ani ba zai koma arzal umar ba za a gan shi ko ya shekara 90 hankalin shi lafiya lau jikin sa lafiya lau inda qur'ani ke da ban mamaki wallahi da mutum zai haddace alqur'ani yayi hauka duk haukan da yake yi zo karatun qur'ani ba za ka ji ba hauka ce ko ma hauka ce ne in ya iya qur'ani to in ya kama karatun mu nan ba ka jamu ba za ka ji karatun bes yanda ya iya sai ya gama irin shiga wani surutan ya hauka shi amma a karatun dai ba za a samu haukan ba to Allah za ta yi alimin shi karatun Qur'ani yawa inna Allah alimun alam Allah fadlala ba'alukum alhamdulillah
alhamdulillah ya rabbil alamin sakarare Allah da zai yayan mu da kakannin mu da malaman mu da malaman malaman mu da malaman Allah ya ji Sheikh Malam Abdul Alim Allah ya musa iya da Allah ya ƙara wa mutuwa da ya Allah ya ƙara wa mutuwa da a dama akan wakanda wannan na cewa yaya matsayin sallar jana'iza da mata suke yi suke to kasan kullum ilimi da karuwa ba ce mace karta je janara ba amma yaya mutumin yake wajenta ba ma ta haka kawai kara ba idan kuka karanta fikihu za ga fikihu an ce babu laifi mace ta fita dan babanta ko dan uwanta ko wani mazumuncinta dai an mata rangwame ta zo ta tsaya a baya ta yi sallah ko ta rakiya amma yanzu an ci gaba har ma dan kowa da kowa ma da sauransu to a fikihu dai ba haka yake ba wannan sabon abu ne kuma wanda ya zo to da
Aka rasa na wannan yana cewa malam don Allah ka yi mana ƙarin bayani akan wannan wajen sallar da na'ila. Idan namiji ne, idan liman ya fito, yaya zai tsaya a kan shi? Idan ko mace ne, yaya zai tsaya a kan
namiji an ce tsaya a tsakiya na- na- na- namiji ya tsaya a kafaɗa na mace tsaya a tsakiya abinda aka ce kenan a yi kuma ba wajibi ba ne haka dai aka so a yi din shi limamin ya tsaya a wajen ya yi mata sallah
Aka rasa na wannan yana cewa ya matsayin mutumin da ya fitar da zakka ya kai miliyan tara. Amma ya tsallake ya kai wani gari ya bayar da tsallake makotan shi da sauransu.
yana so a san sunan shi ne amma ai Allah bai ra- bai- Allah ya faɗa maka mutanen da za a ba a garin ku wanda za a ba a garin ku ba miskini ba fakiri ba ibn sabili su Allah ya ce ka ba in guruba karatun littafan fikihu sun ce bai halatta ka ɗauki zakanka daga garin da kake ciki wanda ka samu kuɗin ka kai wani gari can ba wannan ku duba cikin littafai za ka ga na biyu bai halatta ba sai suka ce sai dai inda yan uwanka can wanda kake son kai zumunci to in za ka kai musu hatta kudin motar sai ka ɗiba a aljihunka ba kudin zakan ba ka kai musu amma matukan akwai makotan kamar miskinai akwai fakirai akwai yan uwanka baka ba su ba zakkan ba ta yi ba don baka bayar inda Allah ya ce a bayar ba wataƙila wanda ka kai mawa can yana da wadata wataƙila ka kai ne don a faɗa a rediyo wani ya kawo miliyan kaza iya kan rabon ka kenan wajen Allah aka masala wannan ya ce mutumin da yake jiran misalar tarawih zai iya yi shafa'i da wuri bayan da tsada zai yi wani nafi
eh wato idan- shi shafa'i da wuturi abinda aka fi so ya zamo shine ƙarshen nafilfilin ka na dare kamar yadda sallah rana yake da shafa'i da wuturi shine kamar magariba kayi azhar biyu la'as- la'asar hudu azhar hudu magariba sai aka ce ka maida ita mara sai aka yi uku to isha an kai hudun nan sai aka ce ka maida ita mara kai shafa'i da wuturi Allahu wuturun yuhibbul wutura Allah wuturi ne yana son wuturi din saboda haka idan ka zo sallan tarawih idan aka yi ko goma ne limamin ka yayi ko ishirin yayi idan ka san za ka yi wani ijtihadi da daddare ka tashi ka ƙara nafila to ana sallamewa ka tashi ka fita da dare in ka ƙara nafilan raka hudu ka samu goma ka samu biyar nawa ka samu sai ka cika da shafa'i da wuturin nan in ba kai ne liman a masallacin ba amma in kai ne liman a masallacin to sai kai masa shafa'i da wuturin idan kai masa shafa'i da wuturin ka koma gida ka tashi da daddare za ka ƙara wani nafila sai ka yi ta nafilan amma ba za ka ƙara shafa'i da wuturi ba don ka yi da daddare
aka magana akwai masu bukatar du'a'i da yawa suna bukatar malin yi musu du'a'i Allah ya tabbatar da su mu ma muna da bukata Allah biya mana bukata Allah biya mana bukata Allah ya tuna mai tuna ayyuka mu ya mana kurakuran mu Allah ya ba mu lafiya da mun lafiya da kuma lafiya wanda muka dace Allah ya ba mu ladan sa mun muka kuma da gafa ta mun Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min al-fatih wa min al-fatih wa min al-fatih ali la rahmatu wa min al-fatih wa min al-fatih